أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar sha biyar ga wata na rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda haka in ya dace wa 27 in watan ɗaya miladiya na 2024 darasi na 31 insha Allah ta'ala a cikin littafin shirasatul aqida za mu tashi fashna safha ta 125 مالك سوى دعوى وجود الاستطرادات في كتب السلف iya daga cikin abin da za ka samu game da ma'abuta bin son zuciya da bid'a shine da'awa ko kuma ka ce rayawa shine da'awa za'am yani raya cewa wujudu al-istitradat wai ana samun wasu maganganu waɗanda suke ba su da amfani a lokacin da mutum ya cika surutu ya cika magana misali sai ya kawo magana kaza kuma sai ya kawo wata magana bayanta wadda batta da alaka da abin da ya riga ya gabata sai a ce mushi wani iya da istidraji a cikin magana to suna ga cewa dalilan da ake kafa hujja da su wajen gina abubuwa wai wannan abu wani abu ne wanda yake istidraj saboda zaka samu a yi magana kuma sai a ce magana dalili akan ta kaza ne to wannan kuma yana hawa ya zauna daren da kam illallahu wa mutumin da yake son zuciya ya sa a gaba ko kuma bid'a ya sa a gaba to wannan zai toshe mushi fahimta shi ne malai ce da'awa wujudul istitradat fi kutub salaf cewa ana samun irin waɗannan kon gaba kon baya wai a cikin littattafan magabata shi ne malai ce za'ahu anna kutubal aqaida su ma'abuta son zuciya da bid'a sun raya cewa a cikin littattafan aqida fiha al-kathiru min al-hashwi a cikin ta akwai da yawa daga cikin maganganu marasa amfani idan ka ce al-hashwu shine abu mara amfani wal istitradat sannan kuma da maganganun da damage ne a cikin su babu wani amfani wannan da'awa ce kawai rayawa ne suka yi wai cewa kuma wa anna fiha ahadithun makdhubatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wai kuma da da'awar cewa akwai hadisai waɗanda suke ƙarirriki ne aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana duk mutum mai hankali ya san son zuciya ce kawai kuma da ƙarya saboda za a ce maka magana kaza kuma a ce maka dalili kaza kuma a ce maka haka sahabi kaza ya fahimta addini ba ƙari ba ga magana ga dalilinta kuma haka sahabban da suke zaune ƙur'anin ya sabka haka suka fahimci abin suka bauta wa Allah so wannan kuma dangance da tantance cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba a wajen haka san shi a wajen magabata salafu salih ba wajen mutumin da yake dan bid'a ba shi da kwasowa yake kawai da baki daya zai tattaro ya gaba malai ce na'am inna hadhal wasfu yasduqu ala akthari kutubi aqaid al-firaq al-mukhalifin lis-sunnah yace eh wannan maganar da yahudi haka nan ce amma wasafi ne wanda yake gaskatuwa akan da yawa daga cikin littattafai na aqida wanda suke na kungiyoyin da suka saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh wannan haka ne duk wata bid'a da ka sani to al-ahadith al-makdhuba hadisiyar suke na ƙarya a cikin suke a ciki wani abu ne wanda yake tabbatacce kuma hakan alhashu abubuwan da suke maganganu ne marasa amfani da istidradat duka akwai su a cikin littawai amma waɗanda suke nawa na mabuta bin son zuciya amma duk mutumin da zai tsaya akan doron qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai wannan magana duk wanda ya ce mata hashu to akwai kalubale mai girma game da abin da shahi imani shi saboda yana so ya tuhumi Allah da manzo ne kai tsaye malice amma kutubu salafi amma kaga littawai na magabata na kwarai malice fahiya tuqarriru alhaqa tana suna tabbatar da abin da yake gaskiya ne sai ce wal haqqu fiha huwa al asl wal ghalib wal kathir ai gaskiya a cikin littattafan magabata na kwarai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malice gaskiya shine asali a cikin littafan nan kuma shine mafi yawa kuma shine al kathir wanda hirin jayi a cikin مالك وقد يوجد في بعضها من استطرادات وآراء خاطئة لبعض العلماء فليس ذلك من أصول العقيدة yace la'alla wani ya rubuta littafi wani ya rubuta littafi za a iya samun wani zance wanda baya da alaka da abin da ya shahi dalili ko istidrad din ko kuma wani ra'ayi wanda yake kuskure ne amma li ba'd al ulama ga wasu daga cikin malaman suke jingina kansu zuwa ga salaf kuma za su iya jingina zuwa ga salaf ɗin amma kuma zai iya yin magana da za ta iya kasancewa kuskure ce mali ce falaisa zalika min usulil aqidati wannan ko bai daga cikin usul asali na aqida wani yayi magana a doki wannan magana a matsayin ta dole sai an lazumta mana ita mun yi aiki da ita wannan ba hanya magabata bace da haka in yayi magana yayi kuskure kuskure shi na tare da shi daidai kin shi kuma zamu bi shi a tsakiya me yasa muka bi shi ba shi muka bi ba mun bi qur'ani ne mun bi hadisi akan fahimtar sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ma yace innama huwa min al masail al far'iyyah al mulhaqati bi mawdu'ati al aqidah lil munasaba zai yi ba kuskuren da zai yi zai magana ce akan wata mas'ala wata ke reshe wanda za iya hada ta da mawdu'i wanda yake na aqida saboda wata munasaba ma yace wa hadha qalilun wa laysa fil usuli wannan wani abu ne wanda yake in ma ya zo ɗan kaɗan ne ba a asalin tahiyar yake ba da ka ba a lazumta wa mutane aiki a cikin tahiyar magabata a cikin tahiyar salaf a kan ra'ayin wani mutum haka nan kawai biduni ma burhani ba wata hujja la qur'ani wala hadisi kuma sahabbai ba su fahimci haka ba to babu zance a mishi biyayya ko da an samu wani abin kuskure ne ga wasu daga ciki wannan bai sa a rushe tahiyar gabaki daya inama kuskure shi yana nan a matsayin kuskure shi abin da yake daidai kuma shi da abin da mutane za su ɗauka su aiki da shi mal yace wa laysa fi aqidati salafi ma laysa alayhi dalilun min alqur'ani was sunnah yu aika duba aqida ta magabata ta mazanjiya qur'ani da hadisi mal yace aqidan nan babu wani abu a cikin ta wanda ba qur'ani ba ko kuma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda abu ne wanda ba ra'ayi yake kafa shi ba dalili yake kafa shi idan an samu dalili ingantacce daga annabin da Allah ya aiko to ne zace abin da ake nema dama amma idan zaman to babu dalili ko kuma dalilin da aka dauko dalili ne wanda ba a iya gina bauta akan shi yani hadisi ne da'ifi hadisi ne mawdu'i to kaga wannan ba za a gina ibada akan shi bai taso ba to shine ma yace aqidar magabata zaka same ta tana karkashin qur'ani da hadisi ne مالك وما قد يوجد أحيانا من الأحاديث الضعيفة أو الحكايات أو الإسرائيليات أو المنامات ونحوها فإنما أورده بعض العلماء للاعتضاد والاستئناس لا للاعتماد yace ko da ka samu a cikin wani littafi daga cikin littafin magabata an kawo wani hadisi amma hadisi ne mai rauni ko an kawo wata hikaya ko an kawo wani labari irin na banu isra'ila ko kuma an ba da labarin wani mafalki to ba a kan shi ba ne ake gina bautan ba wa innama aure da ya kawo wannan labarin ne ko bayanin ne maliki ta wasu daga cikin malamai suna kawowa saboda me saboda li al-i'tidad idan ka ce al-i'tidad shine yawaita dalilai wajen koro hadisi ya koro hadisi kamar biyar shidda bakwai takwas tara sai ya samu hadisi ɗaya a cikin za'ifi ne to kaga wannan za'ifin nan ɗaya ko ya huta hukuncin nan iya nan a yanda yake saboda ga can wasu hadisai guda bakwai wanda sun tabbatar da wannan hukuncin wannan ɗayan da ya kawo za'ifi sai a bayyana cewa za'ifi ne sai a ci gaba da abin da ya shafi bautan Allah to shine ma yace ko da ya kawo shi da li'tidad sannan kuma walisti'na ko kuma ɗebe kewa saboda rubutu in yayi rubutu misali ya kawo ni labari to wannan labarin da zai kawo ko kuma misali wani maholki da zai kawo labarin shi ba yana nihin ya gina hukuncin akan maholkin bane ba ya gina hukuncin akan qur'ani da hadisi shi wannan maholkin wani labari ne kawai malam zai baka kamar ana karatu da baka labarin an yi kaza a waje kaza ai ba wannan labarin aka dogara da shi wajen gina bautan Allah ba innama cewa kawai da an yi kasari an karanta wani dalili sai ga munasabar a kawo wannan labarin na maholki wannan makamancin wannan sabanin wasu daga cikin tahiyya na bata kaga mutum ya gina bautan Allah su kutum da guda akan maholki wani ya yi maholki a bagadada kasar bagadada can bagadada can kasar iraki a dalilin wannan maholkin da ya yi ko kuma a nan sai ku bige da bautan Allah saboda maholkin wani wanda ba a yi shi a cikin tahiyya addini to shi ne ma ko da an samu irin wannan isra'iliyat ne hikaya ce wani abin da ya shayi maholki da aka baka labari wani auha da makamantansu فإنما أورده بعض العلماء للاعتضاد والاستئناس yace la lil i'timadi ba dan dogaro ba bai kashi ba dan ya dogara da shi ya kafa abu kaza a matsayin bautan Allah ne ya zamanto mahaliki ko labarin banu Isra'ila ko ta hikaya ko da makamancin wannan malici wa ala i'tibari annahu yahtamilu siha yace a ja ka idan a dogaran cewa amma yarda cewa wannan abin ya abin da ya kawo wannan hikaya ce ko kuma abin da ya shayi labarin banu isra'il din ne ko na makamancin wanda ya zai zama kuma ingantacce ne shi dai ba da shaka dogara ba walaysa huwa dalil ba shi bane dalilin innama dalilin wani abu ne daban wanda kawai labarin ne malamin ya zo ya baka akan wani mawalki da ya faru ko wani labarin da banu isra'il malin ce kama annahu la yalzamu min riwayati ba'd al ahadith al da'ifati aw al mushtamila ala ma yunafi al aqidati i'tiqadu ma ja'a fiha wala wala i'tiqadu sihhatiha kamar yadda baya lazamtuwa dole daga riwayar wasu daga cikin hadisai ba gurbatattu wanda suka kumshi wani abu na aqida malika ta i'tiqadu ma jaa fiha hadisi da'ifi kaza yazo akan wata mas'ala ta aqida amma rauni gare shi to wannan babu zance a dogara da wannan hadisin wajen dokan wannan abu a matsayin aqida malai ce wala i'tiqadu sihhatiha ko kuma a kudurta cewa dole wannan abu ne ingantacce alhali hadisi ne da'ifi kenan ana dogara ne akan hadisi ingantacce wajen bautawa Allah subhanahu wataala ba abin da yake ba maholiki ko kuma labaru banu Isra'ila ko na makamancin wannan to shine malai ne yace da'awa wujudul isti'ra'a al-istitradat fi kutubi salafi kenan wannan matashiya malai ya mana magana akan abin da ya shafi duk wani abin da kaga ya zo ko labari ko hikaya ko labarin banu isra'ila ko wani hadisi za'ifi to ba a ɗokan shi a matsayin a gina bautan Allah da shi ko da wani misali zai ce maka ai ga malam wane wanda ake ga cewa salaf ne amma cikin littafin shi kaza ya kawo kaza to wannan kazan da ya kawo ka je ka bibi littafai malaman da suka biyo baya duk abin da yake na gyara za a ambata shi hadisi kaza da malin ya kawo akwai matsala kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da haka hukuncin hadisin na hadisin da yake da'ifi ba a iya kafa bauta da shi amma ba wani abin da aka rubuta su suka wuce wasu suka zo daga baya suka yi tsayuwan gwamin jaki a kai shi suka kasa gaba suka kasa baya ba yanda za a an rasa yanda za a saboda malam wane ya ci in dai ba dalili bai tabbata ba to wani abin ajiye shi za a shi malam wanda ya rubuta wannan abin Allah ya yahe mishi abin da ya na kuskure sannan kuma kai abin da ka fahimta na daidai wajibi ne ka ɗauka kai aiki da shi malaitin min muftarayati ahli bid'i wal ahwa'i wal iftiraqi ala salafi wa kashfi musalahatihim fi zalika bayani akan muftarayat kirkire kirkiren ƙarya wanda ahlal bid'i ma'abuta bid'a wal ahwa'i da son zuciya wal iftiraqi da neman raba kan jama'a suka yi ala salafi akan magabata na gwarai wa kashfi mustalahatin fi zalika sannan da yaye dukkan wani term da wani mustalah wani salo na magana da suka yi malin zai bayanin su a ƙarƙashin wannan gaba duk wani karerakin da wani ma'abucin bid'a zai yi ko ma'abucin bin son zuciya wanda yake famar raba kan jama'a to shine malam zai mana magana anan zamu ga akwai kirkire kirkire da yawa wanda duk mutumin da yazo da wani abin da yake so ya sauraru sannan kuma ya ture wani abin da yake na kirki ne to yana bukatuwa zuwa ga dole sai yayi kiran ƙarya sai alistira sai yayi kage ya kagama mutane abinda ba haka nan ba ya dora musu saboda a kalle su da wannan abin a matsayin abin munatawa shi kuma a kalle shi a matsayin cewa shi wakeke ne to wannan ahlul ahwa'i wal bid'i ma'abuta bin son zuciya ko mutum ya bi son zuciyar shi ko ya zama to wata aiki ne ya kirkira na bid'a kuna makamancin wannan to malam zai yi bayani akan muftarayat kirkire kirkire da yawa da aka yi akan ma'abuta gaskiya wanda wannan kuma in ka doko shi ka ajiye shi a lokacin da kake rayuwa a ciki zaka samu wasu abubuwa da dama waɗanda tutabiqu zalika yana tafiyar haka a dalilin kana faman yin addini yanda ya kamata sai a maka kage sai a maka ƙarya a maka sharri a ɗora maka wani abin da ba haka nan bane ba saboda me saboda a kushe ka kar da al'umma su kalli abin da kake a matsayin cewa wani abu ne na kayan gabas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fara da'awa shi ne abin da aka mushi aka ce kai kar ku saurare shi sahir ne ai boka ne suka ce kai mahaukaci ne suka ce mawaƙi ne sun haɗu komi amma kuma ƙarshe ya aballahu illa an tazhar alhaq Allah subhanahu wataala ya tabbatar da gaskiya shine abin da zai bayyana suka gama abin da za su gama suka wahaltar da kansu a banza abin da kuma suke tsoron sai zai tabbata to wannan shine hanyar gaskiya da tafarkin gaskiya kai iya naka kai abin da zaka iya amma wani abu ne wanda Allah ke tafiyar da abin shi idan da a ce yana bunnuwa ai da tuni ya bunnu saboda babu irin makirci na dare da na rana wanda ba kulla ba akan addinin kar ya kawo yau ya zama to an binne shi tun ma a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake rayi me yasa kai yakin ahzab ai ta suka kai yahudan banu quraiza banu qainuqa da wane ne da dukkan wasu laraba na wannan yankin suka hada karhi da kare suka ce kai ku zo ai zama guda wannan abu ne guda ya buwaye kowa ya dame mu ku zo mu ma madinar zama guda da wanda suke cikin ta a wuce wajen suka tattaru suka zo Allah bai ba su daman ma da za su daga makamin su buga ba kuma Allah ya watsa su mazala ya ce daga wannan juya bayan da suka yi da watsa da suka yi ba za su taɓa kama na hari ba sai dai mu mu kai musu kuma haka ya faru to duk abin da yake gaskiya ne Allah ke tafiyar da abin shi saka in ka duba makircin da ake da kaidin da ake yi tabbas addinin in ba dan kayan Allah bane da bai kayo ba in da dubaran wani mai dubara da bai kayo ba to da kai ma kai kokarin ruku da gaskiya da bin gaskiya gurgurdan yadda Allah subhanahu wataala ya fahimtar da kai duk abin da ka fahimci cewa abu kaza addini ne tsakaninka da Allah ka tsaya ka bauta wa Allah akan wannan tsari kar ka yarda son zuciya ko mun gada ya jaka ya sabke ka daga asalin abin da shi da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda son zuciya ke ka haka maliki cewa qabla an ashra'a fi zikri ba'd muftarayat ahli al-ahwa'i kahin in wara ambato wasu daga cikin kage-kagen ƙarya na ma'abuta son zuciya ala sunnati akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ahliha da ma'abuta bin sunna wasalaf as-salih da magabata na kwarai malai ce yahsunu an unabbiha ila al-umuri taliya iya da kyau in yi fadakarwa ko in yi nuni zuwa ga wasu al'amura kamar haka abu na farko malai ce iya da kyau kowa ya sani أن السلف كما هو معلوم للي مغباتا كمر يديك أبني سنني وكما أسلفت كمر يد نغباتر مغنغنون بايا ما ليش بشر متانين وإذا كانوا بشر kenan za su iya yin daidai za su iya yin kuskure kenan don wani ma'abucin bin son zuciya ya ce wani daga cikin magabata na kwarai ya yi kaza sai dama yana yiwaye saboda dan adam ne yukhti wa yusi yana iya yin kuskure kuma yana yin daidai abinda za a aura shi da shi daidai kin shi kuskure shi yawa mali ce kama aslaftu kamar da na gabatar da bayani cewa su wannan magabatan salaf basharun mutane ne yaqul khata'u wa zalal zai iya yiwaye afku akan su al khata kuskure wa zalal da zamiya min afradihim a ɗaiɗaikunsu zai iya kuskure za ka iya kuskure za ka iya kuskure a faradihim kenan sai ce amma jumlatihim amma gaba ɗayan al'ummar mala ya ce fatata haƙaƙu fihim abinda zai ke tabbatuwa a cikinsu wa fi manhajihim kuma a manhajinsu da wa aqidatihim da aqidarsu wa diyanatihim da addininsu al'ismatu al-sabitatu lil'ummati anin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ne al'isma kariya tabbatacciya daga akan wannan al'ummar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗaiɗaiku za ku yi kuskure amma a ce duniyar musulunci gaba ɗaya ta haɗu akan wani abin da yake kuskure ne wanda bayyayi ba shi da abin da maliki so ce mana nan kenan ɗaiɗaikun mu za mu iya yin kuskure amma a ce mun haɗu gaba ɗaya akan abin da yake kuskure ne wannan wani abin da yake bayyayi ba me yasa saboda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tajtami'u ummati ala dalalati al'umma ta kato kam a ce yau an wayi gari an haɗu gaba ɗaya akan abin da yake bata ne manzala ce ba a yin haka nan kaga magana ta hoto hili kenan wani zai iya kuskure wani zai iya kuskure amma a ce an haɗu gaba ɗaya kan kuskure wannan abin wanda yake bayarwa wa ya faɗa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wa kazalika kamar haka kuma luzumul haqqi wa izharihi haka kuma lazumtuwar gaskiya da bayyana gaskiya a kowane zango daga cikin wannan al'umma sai an samu wannan mutane sai dai su zama to ɗan kaɗan abun nunawa a cikin mutane manzala ke cewa la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq ba za a gushe ba a samu wani kaso daga cikin al'umma ta tsayayyu ne akan abin da yake gaskiya la yadurruhum baya cutar da su man khazalahu duk wanda ya kokarin tabar da su ya nuna cewa da'awar ba haka nan bace ya nuna cewa abu kaza ba daidai bane ba idan suka ɗauko suka ɗora a saman doron qur'ani da hadisi suka ga daidai ne to wannan abun baya tabar da su bai sa su fi kasa a gwiwa wannan mutanen suna kan wannan al'amarin na bayyana addinin Allah da tsayuwa akan gaskiya hatta yaqtiya amrullahi wa hum kadhalika manzo Allah sallallahu alaihi cewa har al'amarin Allah ya zo wannan bayin na Allah suna kan wannan aikin na ibada to wannan kuma yana buƙatuwa zuwa ga mutum yi yi ta'adda na farko Allah ya nuna maka gaskiya ya tilasta maka akan binta sannan kuma Allah ya tabbatar da kai akan abin da ke gaskiya ne dole sai kana addu'a yanda waɗannan abubuwa da fitintinu kala-kala da abubuwan da ba a zato ba a tsammani kake jin suna faruwa kuma da sunan mi da sunan addinin da sunan addinin zai jinginu zuwa ga addini amma ya rika maganganu da shasharatu irin wanda su abuja har ma ba su yi shi ba yanzu a yau mutum nawa ne da sunan haƙiƙa a cikin ɗariƙa zai kalli wani ya ce allah ne wani abu ne sananne tun ana koyewa ana koya ana koya yanzu ya fito an karantar da wasu suna da cewa wai dan me za a koye kawai a hutu a faɗi Allah kiyaye dazu dazu da wannan kamun iska shi ma wai yake cewa yayi muhalkin annabi Adam annabi Adam yake ce mushi ka tsaya akan wannan hanyar da kake tahiya kar kai wasa kar kai wane ne wai shi zai ba annabi Adam sadaka wai da ya laliba bai da komi iya da wannan abin da suke ratayawa na wani shehunsu sai ce wallah banni da komi sai wannan sai ce ai wannan na hika son shi saboda ɗana ne kuma ya hiye mun komi ta duwa wai wannan abautan Allah ke so ya gina mutane akan wannan wannan abin da mawalikin da kuma ƙarya ne mawalikin ba bai ba Allah kiyaye abubuwa ne ga sunan wanda in kana sauraron su sai ka kasa gane kai ko a mahalki kake in ka zo su abubuwa abin tashi hankali ba sana da idonka ka ji ana ma Allah karantse addinin Allah an karya shi ya zama ba komai ba saboda ɗayanta Allah da bauta shine farkon abin da Allah ya umarci kowa da shi shine mafi girman abin da Allah yake so kuma Allah ya halicce mu ya zuba mu a ban ƙasa don wannan manuwa kadai shine mu ɗayanta shi da bauta sai zama tsayyanta Allah ga bauta ya zama tashi hankali idan ka ce kai kowa ya bar kowa ya bar komi ya komo ya bauta wa Allah shi kadai sai a nuna cewa yanzu wannan ya kasa da irin abin da su Abuja da suka faɗi suka ce aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab ai bai kasa ba tunda ana ga bakkar ikon da zaka so ubangiji kai tsaye ka bauta mun shi kadai kai tsaye ka nemi komi a wajen shi dole sai ka yi biye biye yana kwatanta cewa wai ai ubangiji shi kulliya ne sani kamar dungurungun din abubuwa amma tafasir kin da suke ciki da daitai kin da yake ciki wannan kuma to shine aka ba kudubai kudubi wani a waje kaza kudubi wani a waje kaza kudubi wani a waje kaza alhali qur'ani wa Allah ce wa indahu fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sai yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahri sai yace wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin qayafa wani tsuro fi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasa wala habbatin ko wani tsuro yake cewa wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ko ya zamanto bushashe ko ya zamanto danye Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi Allah ya ambata ka cikin Qur'ani ko bai ambata ba ya ambata amma ga cewa Allah bai san ba tafasil na ma ya'riful kulliyat wala ya'riful juz'iyat maganganu na raina ubangiji subhanahu wa ta'ala na kafirci Allah kare mu to a cika da addu'a dole mutum ya rika tashi yana roƙon Allah kai da kai da kafa Allah ya nuna maka gaskiya ya tilasta maka bin gaskiya malike cewa anan bayan wannan hadisi da ya kawo sai ita fa ahlus sunnati hum hadhihi ta'ifati qat'an malike ba shakka akan waɗannan mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni akan su ne ma'abuta bin sunnar shi sunna ahlus sunnah sai ka ga wani idan ka ce dan bid'a sai ya zargi kanshi sai za ka zargi kanka ka tsaya tsayin daga ka wanke ayyukanka fes daga duk abin da ke bid'a ne ka rika jin kai na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya karantar akan shi zaka tafi amma kai da kanka idan ka ce dan bid'a kana jin haushi kana jin akwai kenan ka san sahihiyar da kake akwai matsala a cikin ta amma ni ba dan bid'a bane kazo kace dan bid'a ina rana kai dan mi zan damu ni ban yi bid'a ba idan ka ce barawo kai ba barawo ba jaro ka ma da ce fa ahlus sunnati hum hadhihi at-ta'ifa at-ta'ifa qat'an li'annahum hum alladhina ala ala hum alladhina ala al-haq saboda su suke kan gaskiya me tahiyar qur'ani hadisi aka fahimta sahabbai babu da wani mun gada ko haka ake yi ko ba a saba ba ko ba a gani yau ku da ba ku gani ba ba ku karanta ba ko kun karanta kun yaki da shi ya za a yi hutu ba zai hutu ba malin ta al'amur sani kenan al'amari na farko da malin yake faɗakarwa a kai shi da musani cewa duk wani wanda za a ambata a cikin salaf tun daga sahabbai har zuwa yau to shi waɗa adam ne yana iya yiwa a samu wani abu na kuskure a kan shi don an samu kuskure ba shi ke nuna tahiyar kuskure ce ba shi ne ya kuskura amma ba a haɗuwa akan abin da ke kuskure ne gaba ki ɗaya al'amur sani abu na biyu annahu yantabiqu ala ahli al-ahwa'i malin abu ne wanda yake tabbatuwa yake hawa daren daƙam akan duk wani ɗan bid'a khusumus salafi was sunna wanda suke jayayya da magabata na kwarai suke jayayya da karantarwar annabin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine al-masal bale ce wani karin magana da Laraba suke yi ramatni bida'iha wa sallat ramatni bida'iha wa sallat ta jehe ni da cutarta ita sai ta wuce daga ciki me haka nan yanzu a haƙiƙa in ka duba mutumin da yake gwagwarmaya akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da mutumin da ba ruwan shi yau ma sai wata bid'a sabuwa kuma cike da mutuwar Allah waye ba soyayya manzon Allah cikin su bai bi manzon Allah ko tamam shi wancan wanda yake kirkiran bid'a yana kan cuta ta mi ta bid'a da kirkire ita ce cutar shi to wannan cutar tashi sai ya je ka da ita sai ce maka kai da kake bin suna sai ce baka san manzo Allah alhali kuma a haƙiƙa ne aka duba waye bai san manzo Allah shi da bai san manzo Allah saboda shi ya kirkiri wani abu koma bayan abin da manzo Allah ya zo da shi shine ma'anar ramatni bida'iha sai ya jehe ka da cutar shi shi kuma sai wuta daga ciki shi yake da cutar kirkire da bid'a amma kuma sai ya zarge ka da wannan abu to wannan karin magana da Laraba suke cewa ramatni bida'iha wa sallat ta jehirin da cutar da ita kuma sai ta hutar ta bar abu tun ne shi ne kaza amma kuma sai ya zo ya farrada maka abu shi kuma sai wanke kanshi Allah maliki ta fa kullu ma qalahu haula il al khasum duk abinda suka faɗa waɗannan masu jayayya ahlal ahwa'i ma'abuta bin son zuciya fi ahli sunnati akan ma'abuta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal jama'ati da jama'ar musulmai wa aqwalihim da maganganunsu wa manahijihim da manhajinsu ya ce huwa fi ahalil ahwa'i huwa al'asu a kan ma'abuta bid'a nan abin yake da suka ce ba ka son manzalla su ne ba na son manzalla me yasa saboda sun ma manzan Allah kishiyoyi an ce manzalla yake shar'antawa sun ce a'a ga malam wani ma yana iya shar'antawa to za ka samu maganganunsu da manhajinsu duka yana tsaye a kan akan cewa su suke kan wannan cuta su ahalu suna su suke kan hanya wanda yake na daidai malaka faltizamul haqqi was sunna lazumtuwa akan abin da yake gaskiya da sunna huwal asl shine asali wal qa'idatu kuma shine qa'ida inda ahli sunnati wal jama'ati as-salaf as-salih wajen ma'abuta bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'ar musulmi as-salaf as-salih magabata na kwarai idan ka ce jama'a nan ba ana nihin yawan mutane ba ana nihin gaskiya kamar da ɗaya daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi bayanin haka wal jama'ati as-salafi as-salih malice wa ma yukhalifu duk abin da ya saba wa hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'ar musulmi mimma yaqa'u fihi ba'd afradihim na daga abinda wani daga cikin waɗanda suke ma'abuta sunna zai iya afkawa kanshi wa fi'atihim da wasu jama'a malaka fa huwa istinasun wannan wani abu ne wanda yake yake cewa istithna'un wani abu ne wanda yake istithna'i ne yani togaciya ce amma tahiyya a karan kanta tahiyya ce ta gaskiya kuma gaskiya ake bi amma wani abin da zaka ga wani yayi zamiya ko wani mutum uku hudu biyar ko jama'a haka tayi zamiya wannan zamiyanta yana kanta ba yana kan tahiyya bace ba wa khurujun 'anil asli wal qa'ida kuma fitali daga asali na tahiyyar da qa'ida ta tahiyyar wanda shine qur'ani da hadisi malice fahum basharun ai su mutane ne laysa li afradihim isma ko a cikin su ba su da kariya na cewa ba sa laifi don wanda daga cikin magabata ya yi wani abin da yake ba daidai ba kenan wannan yana tabbatuwa a matsayin ba daidai in ba a kan shi amma ba a kan tahiyar magabata ba ko kuma a kan tahiyar addini malice wal aksu akasin haka kazalika fa innal mufaraqata wal bid'a wal hawa ka sani cewa rarrabuwa da bid'a da son zuciya huwal as hiya al asl wal qa'ida kaga can qa'ida ta tahiyar sunna shine ne Qur'ani da hadisi akan tahiyyar magabata ku dan wani yayi kuskure kuskure shi yana kai shi ko da iya cikin jama'a yawa ba tahiyyar bace ba sai ce to aka sun haka kuma shi yake faruwa da bid'a fa innal mufaraqata wal bid'ata wal hawa hiya al asl rarrabuwa da kirkire da son zuciya shine asali wal qa'ida ita ce qa'ida في الفرق المفارقة للسنة والجماعة قدوة قنجية تبر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبر جماعة مسلمين مالك وفي أهل الأهواء بأفرادهم وفرقهم ذاك سامو أبو سابين سنزو شعقيقي كنسو كوكما قنجيو ينسو ذاك سامو حكا وما يوافقون فيه الحق والسنة استثناء dan abin da ake samu na abin da ya shahi sunna da gaskiya to shi ne togaciya a kan tahiyar magabata na ƙwarai kuma masu bin sunna manzo Allah kuma gaskiyan da daidai shi ne tahiyar in aka samu kuskure istisna'i ne togaciya ne amma su kuma kuskure shi ne asalin tahiyar in aka samu gaskiyar su kuma togaciya ce aka fi kawai togaciya ne tun da tahiya ce wadda yau kai ma heka mai kafa ka ce ku yi kaza kuma a yi kuma a ba shi kariyar da ko abin da manzan lazo da shi ba ba shi kariya irin wannan ba saboda ik ana jin bid'a kaza malam wane kirkiro ta daka daga ka taba bid'an nan kamar malamin shi ka taba daka zai yi bala'i da kai saboda saboda kare wannan bid'a Allah kiyaye malike cewa wa ma yuwafiquna fihi al-haqq wa sunna istithna'un 'an al-asli wa 'an al-qa'ida malike fa ahlus sunnati wal jama'ati was salafus salih hum ahlul haqqi was sunnah kaga ma'abuta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka dauke su cewa wasu jama'a kaza ne duk wanda zai tsaya akan qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutum ahlus sunna ne sawa'un yana kungiya ko baya kungiya ya shiga cikin jama'a suwa ne ko bai shiga jama'a suwa ne ba wannan shine ahlus sunna a lokacin da wani wanda yake da'awar sunna yake cikin wata kungiya ya nuna cewa idan baka shigo kungiyar kai wannan tahiyar ba kai ba ahlus sunna bane wato wannan yana nuni akan ta bai fahimci addinin ba shi ba kuma wannan abin da sifantu da shi kuskure ne ko san zuciya ne ka tsaya ka rike kakka tahi ma wajen kowa tsaya akan qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai kai ne ahlus sunna kuma wanda ya yayi riko da wannan yake aiki da wannan shine ahlus sunna ko da bai rada maka shi ko da suna ba to shine mal alai ke cewa fa ahlus sunnati ma'abuta sunna wal jama'a da jama'a da musulmi was salafi salih magabata na kwarai yace hum ahlul haqq sune ma'abuta gaskiya was sunna su suke kan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mal yace ta'rifu bihim wa yu'rafuna biha ana gane su da ita sannan kuma wani abu ne wanda yake ya'rifuna biha aw yu'rafuna biha an san su da haka ne alaman bin sunna kokarin tsayawa akan mi manzon Allah yayi yaya manzon Allah ya bauta wa Allah yaya aqida take ya sallah take ya azumi yake ya karatu manzon Allah yake ya tahiyya shi take ya dukkan al'amuran shi take mutumin da yake kokarin bibiyan wannan shine ahlus sunna kuma zaka gane shi ta hanyar mi daga an karanta hadisi ashe hadisin nan kaza shine wanda yake aiki da shi ahlus sunna kenan ba zaman zuwa karatu ne kawai nazari amma tatbiqu fala yujad ya zama karatu ne ake tai amma tatbiqi babu to shi karatu addini ba haka yake ba karantawa zakai kuma kai aiki da shi amma in ya zama to haka karatu kawai ba zan cin aiki ba bal innama cewa dan ka nuna mutane kana kana da ilimi ko ka hisu karatu kana makamancin wannan manzala sallallahu alaihi yake cewa alƙawalin da aka yi maka a addini ta shine gidan wuta duk wanda ya karatun da ake neman yardan Allah da shi don ya jayayya da mutane ya zama kawai rigima ce ka sa gaba ba manufanka ba ya za a gane addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan matsala ce ko kuma dan ka nuna mutane kai kaza ne ko kuma dan ka samu wani abu na duniya malai ce wa anna kulla ma rumiya bihi ahlul ahlul ahwa'i ahlus sunnati wa anna kulla ma rama bihi ahlul ahwa'i ahlus sunnati min al-akhta'i wal 'uyubi ka sani cewa duk abinda ahlul ahwa'i ma'abuta bin sun zuciya rama bihi suka jefi da shi ahlus sunnati ma'abuta bin sunna min al-akhta'i a ce kuskure kaza wal 'uyub a aibanta kaza malice fa huwa fi ahli al-ahwa'i wal iftira'i akthar idan ka koma wajen su ma'abuta bid'an da son zuciya nan ake samun waɗannan matsalolin idan ka ɗauki misali wannan malami ne na tahiyar sunna an tsalibu al'amuru salis al'amari na uku kenan bayan na biyu ya gabata an na ahalar ahawa'i cewa ma'abuta bin son zuciya gum ahalul fira alfirka au alfurka su ne ma'abuta rarrabuwa wal bid'a da bid'a ta arifu bihim za ka gane haka tare da su wa yi ƙurafu na biya kuma ana fahimta haka da su aikin da suke aikata yana nuna akan cani bid'a ce saboda miye dalili akan kaza babu amma wanda zai aikata sunna kuma me dalilin kaza za a gane shi da cewa lalle mabi manzo Allah ne saboda yana aiki da dalili wa anna kullama rama bihi ahlul ahwa'i ahlus sunnati duk abinda ma'abutan bin son zuciya suka zargi ma'abuta bin sunna da shi na kuskure ne ko aibi malaita fa huwa fi ahlil ahwa'i wal iftiraqi akthar zaka samu wannan aibin da kuskuren a ma'abuta bin son zuciya can yayi yawa wa humul asl yake cewa fihi kuma su ne asali su abuta bin son zuciya akan wannan al'amari fallahu ta'ala ya kulu Allah yake ta afara ja'alul muslimin kal mujrimin yanzu ya zamu daidaita mu sanya musulmai kamar waɗanda suke mujrimai ba su zama to ɗaya ba Allah ce malakum kaifa tahkumuna min yasami ku wani irin hukunci kuke ku daidaita mabiyin mutum wanda yake bin manzon Allah da wanda yake bin son zuciya shi za su zama to ɗaya kalla wa ya kuru kuma Allah yana cewa afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun yanzu wanda yake mai imani zai zama kamar wanda yake fasiki Allah ce la yastawun ba sa daidaituwa ba dai bane ba al'amru rabi al'amari na hudu anna kaseeran da yawa lalle da yawa daga cikin mimma ya'ibu bihi ahlul ahwa'i ala ahli sunnati abinda ma'abuta bin son zuciya suke aibanta ahli sunna da shi wa yu'ayyirunahum bihi suna ayyara su ta'ayir shine kaman idan ka ce wani ya ayyara munan munantawa ko muzantawa suke muzanta ahlus sunna da shi malike cewa huwa mimma yumda li'annahu aslan abinda ake godiya akan shine saboda shine asalin addinin malaka huwa alhaq shine gaskiya lakin ahlul ahwa'i yulabbisuna ala an-nasi wa yuqallibuna alhaqa'iqa sai ka samu abin da tahiyar addinin ce amma sai a hudu wannan abu saboda aiban daka alhali wannan abu shine asali amma ma'abuta bin son zuciya mai suke yulabbisuna alan nasi suna kawo mutane dameji da rikitaswa akan abin da yake addinin ne wa yuqallibuna alhaqa'iqa kuma su juya abin da yake gaskiya su mai da shi ba gaskiya ba malice li anna usulahum ake cewa masku'a almankusa li anna usulahum mankusa saboda asalin tahiyarsu shine abin da ya shafi juya abubuwa abu gashi nan gaskiya aya ta yi bayani hadisi ya yi bayani karara kuma haka sahabbai suka gane suka yi tabauta wa Allah Allah ce waɗannan mutane ɗan aljanna ne a yau sai wadannan bida ce maka ba haka nan bane ba saboda mankus mali ce wasa azkuru amsilatan lidhalika ba'da qalil zan baka misalai akan waɗannan abubuwan nan da ɗan lokaci kaɗan da izinin Allah kenan a gaba yace abu na biyar da ya kamata ka sani al'amrul khamis anna ahlal ahwa'i ashaba fitnatin duk wani ma'abucin bin son zuciya ɗan fitina ne saboda ɗan tare zaune tsaye ne abinda manzala bai yi ba ya ce yayi ko kuma ya kirkiri wani abu ya ce ku yi kaza sai a rasa wa za a bi manzan Allah za a bi sallallahu alaihi ko kuma shi za a bi fitna kama wasafahum Allah kamar yadda Allah ya wasafta su yace fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun kaga waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili za su bi mutashabihat abinda yake da rikitarsuwa sai a ɗimotar hankalinka yanzu da abubuwan da za ka ga wasu suna faruwa a saman kafafen sadarwa na sada zumunta abu ne wanda yake mutum wanda la'alla alwala kirki bai sani ba littafin na usulu salata kwata-kwata bai san shi ba la'alla sunan shi bai taba ji ba sai a yi nutso da shi akan wasu matsalolin da za su iya lalata mashi imanin shi ba yake cewa li'anna usulahum afwan anna ahlal ahwa'i ashabu fitnatin kenan wannan fitina ce kaga Allah ya ce ma'abuta bin son zuciya suna bin ma ta shabaha minhu abin da yake mutashabihat shubha kawai wani abin ba ma shubha bane ba shi zai mai shubha saboda rigima kawai ya nuna abu kaza an ce kaza alhali ba kaza bane kaza ne shi abin da ya hudin nan bai da magabaci akan shi yanzu fasarar da wancan dan kamun iskar na kwanan baya rika akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin bukhari an ce kaza an ci mutuncin manzo Allah kuma ya zai a ce wannan addini ne wannan yana ga kamar abu da sabo abu ne wanda yake ya jima da daɗe an yi shi wasu littafai da daɗe wasu mutane da suke rafkarannu wanda suka ɗimo ce ya karanta sai ke tsammanin abin sabo ne man wata duk mutumin da ya karanta wani abu sabo sai da tsammanin ce a duniya ma gaba ɗaya abin kamar sabo ne alhali mutane ya jima irinsu abu da aka abu wannan maganganun da ya riƙa yi da irinsu akwai wasu iri-irin shi a ƙasar misira wanda aka yi son sun gabata har rubutu suka rubuta sun yi rubutu sun yi magana akan waɗannan abubuwa su ra'ayi bata cewa kamar su su ne suke ai su tsarkace addinin an ka abubuwa da ba haka nan ba an sa yanzu ya za a ce manzon Allah kaza sai kawo wani hadisi a cikin bukhari sai mushi fasarar da tun da aka yi duniya banda shi da iri-irin shi ba wanda ya taɓa wannan fasarar ko fasara ce ta mutum wanda akwai matsala a cikin zuciyar shi da wata manufa ba kamar wanda suke boko haram ba duk ayat da aka ranta sai sun juya ta sun dora ta akan manhonsu to shi yasa malamai suka ce a in aka karanta aya aka karanta hadisi sai a duba ya aikin sahabbai magabata suka yi shi Allah shirya da karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wil da neman tawili da sabki abun akan abin da yake malai cewa hadha manhajun 'amun ai wannan manhaji ne tafarki wanda yake shakundum yake cewa lada a wajen amata ahlal bid'ah wajen gama garin ma'abutin duk wani mai son zuciya ahlal ahwa ya'taqidun al-batila za ka kudurci abin da yake ba daidai ba a matsayin aqida thumma yaltamisuna lahu al-adilla sai su shiga neman mushi dalili wannan bid'a kenan mai son zuciya zuciyar shi ta raya mashi yayi kaza yanzu ya aikata aikin nan la'alla wani ya shekaru ba yana yi yanzu sai shiga neman dalili ka duba fa yanzu karatun farko da malamin Allah yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bayya halatta a gare ka ka aikata wani aiki da suna a samu lada sai ka san hukuncin Allah kan wannan abu ka duba kakka aikata sai ka san hukunci Allah ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah ce ka sani fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amali sai ka zo ka fara aiki sai ce kai wannan ya da sunan addini kana kaza sai ka shiga neman dalili to ba haka dukkan mutumin da yace zai wuta Allah kan wani tsarin ya bace saboda zaka kirkiri wani tsarin bauta ka rika yi aka nemo dalili ya arsa shi dan shi kenan sai a rika laliban mutashabiha ko kuma a dauko wani dalili haka nan ma a murde wuyan dalilin dole a ajje shi akan wannan aikin naka shi ne malai ce manhajin ma'abuta bin son zuciya za su kudurce su aikata abin da ba daidai ba sun mayar tabi suna lafin adillahi a daga shiga neman dalili ala ghairil wajhi shar'iyyi fil istidlal ba akan huska ba wanda shari'a ta yarda da shi wajen kafa dalilin wa yusiruna shubahat su rika yada shubuhohi wal iskaliyat da matsaloli haulan nususi akan nassi na qur'ani da sunna ya na aikata kaza ce mai dalilin ga sai dauko wata ayat qur'ani wanda alhali shi kadai taba yin wannan fasara tun da aka duniya to wani iya da kyau mutum musulmi ya fahimci haka maliki ta summa yamtaddu manhajuhum hadha sannan wannan manhajin na ma'abuta bin sun zuciya yana jayuwa ila umumi nususi shar'i zuwa ga dukkan wannan na shari'a wa qawaidid din da qaida ta addini wa manahijil haqq da manhaji na gaskiya wa usuli sunnati da asali na sunna wa aqwal a'immati wal ulama'ir rasikhina da maganganun malumai a imma jagorori wanda suke tabbatattu a cikin ilimi wa atba'ihim al-muhtadin da mabiyansu wanda suke shiryayyu zaka samu wanda suke ma'abuta bin sunna sai dalili ya yi magana ake fara aiki amma ma'abucin bin son zuciya aikin shi zai fara e in ya ga an rasa yadda zai yi an matse mushi waje in su sai shiga neman dalili malin ce liza na jiduhun da haka za ka same su suwa a'ani ahlal ahwa ina nihin ma'abuta bin son zuciya ya kifuna inda inda shawazil mawaƙifi za su tsaya a wajen abin da yake shaz a shaz kuma la yuqasu alayhi a ce misali mutum ɗari a cikin sahabbai sun yi kaza sai aka samu wani tabi'i sai aikata wani abin da ya sha babban da wancan na sahabbai sai ɗauki wancan na tabi'in nan sai bar na sahabi ɗari to kaga ɓace wal aqwal da maganganu wal ara ga ra'ayyuka li ba'd al muntasibin lis salafi ga wasu daga cikin suke jinginuwa zuwa ga salaf min al ulama ina daga malamai wa ghairul ulama da wanda ba malami ba sai a ce ai ga abu kaza ma ai malami kaza ya hudi malamin ku ne magabaci ne salaf ne to ko da hudin kuskure ne ai ba babu ne za a kala zun ta mana shi eh wannan tahiyar daban take da waccan tahiya wannan idan wani ya magana in ba ta hau daidai saman ma'aunin addini ba aji ta ake eh sabanin waccan tahiyar malai ta fa yaj'alunaha usulan sanya wannan abin da yake shaz ne fa ko kuma wata magana wacce take ra'ayin wani ne sai sa ita ce asali wayarmuna biha salaf bi'ama bi yake cewa bi'ama sannan kuma su rika jihon magabata na kwarai da sauran gamagarin mutane wa yaqda'una fi aqidatihim su rika zargin aqidan magabata wa manhajihim da manhajin magabata i'timadan akan dogara ala hadhihi zallat wal akhta dan sun dogara akan wani kuskure da wani yayi ko wani zamiya da wani yayi sai a dauki wannan abu a kafa shi a matsayin kamar shi kadai ne aikin ibada مالك وقد تكون صوابا في ميزان الحق لكنهم أعني أهل الأهواء يعدونها خطأ أدري لو كتند الألا وأن أبن ستقوك سنة طمان وكسكوليني إذا كتورا ما أولي شراء تلك سامو غسكية سماش أما ذاك سامو سوكما يعدونها خطأ تيسرك إلغا أبن ديدي إني أمزيو كسكولي على مناهجهم الباطلة أكم منهج سوان ديكنا نكسكولي كما ديكنا بنا to da malam can sama ya ce wasu azkuru amsilatan ko lidhalika ba'da qalil malam zai ba mu musallai akan cewa ma'abuta bin son zuciya suna rikita abin da yake gaskiya sai su juya shi akan huskar shi tsora shi akan wani manhaji na daban wannan shine abin da malam zai ba mu insha Allah ta'ala a darasi na gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله